يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ومنهم أقول لك سكنسو كافران مكة من يؤمن waɗanda ka yi imani bihi da shi da ilmin lahi zalika minhu saboda Allah ya sanar musu haka akwai waɗanda za su yi imani daga baya wa minhum kuma akwai daga cikin su man la yu'minu wanda ba zai yi imani ba bihi da alqur'ani wanda shi Allah ya riga ya maki su shi bai kaddara masa musulunta ba wa rabbuka ubangijin ka dai alamu shine mahi sani bil mufsidina da masu banna tahdidun lahum wannan ban tsoro ne gare su mutai
وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون an kazzabuka idan suka karyata ka fa kulli amali ka ce aiki na ya tabbata gare ni wa lakum amalukum kuma aikin ku ya tabbata gare ku li kullin jaza'u amalihi ko wani daga cikin mu yana da sakamakon aikin da yi antum ku bari kuna barrantu kuke mimma a amalu daga abin da nake aikatawa bai shahe ku ba wa ana ni kuma bari in barrantacce nake mimma ta amaluna da lokacin daga abin da kuke aikatawa mai tafsiri ya ce wa hada wannan mansukun an shahi shi da ayatul saifi da ayat takobi nan kamar an ce kowa ya bi hanya ce kenan amma daga baya Allah ya ba annabi izini na shi ya ki dukkan wanda bai ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba sallallahu alaihi wasallam da ya sallallahu
ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم daga cikin su akwai man yastami'una waɗanda ke saurare ilai ka zuwa gare ka idan karata in kai karatu ijtama'a nafarun min quraish wasu jama'a na quraishawa sun taru fihim cikin su akwai abu jahali akwai abu jahil wanda shi ne fir'aunan wannan al'umma wa fihim abu sufyana akwai abu sufyana wanda shi shugaban mutanen makka a wajen adawa da annabi a lokacin wagai ruhun kuma akwai wani su akwai kutuba da shaiba waɗannan sun taru faƙaru sun kace hal tasma'una ma yaqulu muhammadun shin kuna jin abinda muhammadu ka faɗi alu suka ce innahum lam yasma'u shay'an suka ce ai ba su ji komai ba to sun dai saba zuwa kamar da muka sha bayani su yi sauraron qur'ani a boye saboda sai tsarin qur'ani da balaga shi balarabe ba abin da yake kuri da shi a zamanin bayyana qur'ani irin fasaha kuma al'ada Allah kullum in zai bayyana annabi sai ya bayyana shi ya bashi abin da mutane suka ji kuri da shi nashi ya da kowa shi yasa da yake larabawa suna kuri da fasaha da iya magana sai Allah ba annabi Muhammad Qur'ani Qur'anin nan sai ya rikita su suka ce waka ne sai suka gane ba waka bane suka ce sihiri ne kuma suka gane ba sihiri bane suka ce bokanci ne kuma suka gane ba bokancin bane to sai suka ji cikin suka zama cikin dimuwa sukan zo ba tare da sun yi imani da annabi ba sallallahu alaihi wasallam a boye bayan gidansu suna saurare sadda yake karatun qur'ani da daddare amma in asuba ta sai su wace wannan saboda alqur'ani fasaha ta tarin jaye su shi yasa ba su iya mallakar kansu ba sai sun je su yi sata sauraren qur'ani sadda annabi yana karatu sallallahu alaihi wasallam
ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون تكون وتأوى أنت تسمع الصم شنكي كان جد كنوا شبههم بهم الله يتمن تاسد قرامي في عدم الانتفاع ترشن أنفاني بما يتلى عليهم لأبن لك كرم تامس shi kurma in ayi magana gaba ɗaya bai ji shi shi su kuma in an yi magana suna ji amma ba su amfani da ita to sai zama da su da kurman duk ɗaya tun da dama ma'adda shahidi amfani da magana su sun ji ba su yi amfani ba shi ko kurman bai ji ba gaba ɗai to sai Allah ya kamanta su da su ya ce abu an ta tunu summa Allah sun kai kana jiyar da kurma walau kanu la ya ke nuna kura ko ba su da hankali la ya tadabbaru na ya ba su lura wa minhum daga cikin su akwai kufaru quraish daga cikin kafiran quraish akwai man yanzu ilaika wanda ka kallo zuwa gare ka afa anta tahdil umya shin kai kana iya shiryar da makahu walau kanu la yusirun ko da sun zama ba su gani shabbahum bihim suma wajen rashin ganin gaskiya a yi aiki da ita Allah ya kamanta su da makahi fi fi adami al-ihtida'i na rashin shari'a balbari dai a azon shi dai an mafi girma fa yana ala ta amal absaru walakin ta amal qulubul lati fi sudur ai ba idanu kamar kafta ba bil haqiqa amma wato zukatan da a cikin gabbuna su ne kamar kafta in zuciya ba ta gani to wannan shi an makaho na haqiqa ko da ko ido ne rufe suke amma ko ido ne na rufe ko idanu ne na rufe in zuciya ta yi ko ido ne na rufe in zuciya ta yi buɗaɗɗata tana gani to wannan shi mai gani ne saboda ganin zuciya shi ne gani na hakika to nan cikin ayoyin nan guda biyu afa anta tasma'u summa walau kanu la yaqilun shin kana jiyar da kurma ko da ba su da hankali sannan afa a sannan afa anta tahdil umya walau kanu la yusrun kana shirya da makaho ko da baya gani ta nan ne aka gane hasatu sam'i wato ji ya yi zama nema bisa ga gani saboda shi makaho sun ce makaho ya bar ya bar duniya shi kuma kurma ya ban majalisa wannan cewa afa anta tusmi'u summa walau kanu la yaqilun nan ne malamai suka ce ba mamaki duk wanda aka kurma ka iske hankali ne ya samu rabuwa wato shi ji yana tafi da hankali idan ji ya tafi to ba mamaki ga zan hankali ma ya tafi kuma mafi yawan kurame tabaku ne shi yasa aka yi musu uzuri amma shi makawo da yawa idan makamtar ta zo sai hankalin mashi ƙaru sai ka gama kawo yana iya abinda mai ido bai iya yi saboda hasa ta basaro ɗin ta koma cikin zuciya hankalin ya ƙara gani don haka ne shi rashin gani yana iya ƙara hankali ko yana iya zan bai rage hankali ba ya zan ya ƙara basira saboda basirar ta koma cikin zuciya amma shi rashin ji yana tafiya da hankali don haka mafi yawan kurame taɓaɓɓu ne ba su da hankali
إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله حقيقة الله لا يظلم الناس شيئا فإذا لم تر متعني كومي ولكن الناس سيدي متعني أنفسهم كنسو يظلمون سكذا لم تعلم أزالوا بني amma mutane suka zalunta kansu menene zaluncin kansu shine fita dokokin Allah Allah ya ce a yi su ƙi Allah ya ce a bari su ƙi bari saboda rashin sauraren Allah ta dokokin yi ko bari to bala'in da zai zo ga ɗan ga shi wanda ya ƙi gare shi zai koma sai zan ya zalunci kanshi kenan kuma nan ne faɗa shi tsakanin Allah da mutane duk inda zama da bai samu matsala to abin da ya jawo mai ita Allah ne ya shi wani abu ya gana da nashi kan kajeli ya banna Allah ya kama nashi ko ko Allah ya ce shi bar abu ya ga ta a'a ai wayo ne gara shi shi ya abin nan ya bari ne ya bar shirya wa Allah ya tashi to nan ne zai fada rami amma shi Allah duk abin da yake ayi to cikin hikima ne da ilimi ne ya san cewa shi ya dace ga dan adam duniyan wa akhirah duk abin da yake a bari kuma ya san shi ya dace ga dan adam duniyan wa akhirah amma mutum saboda wayo ne wani lokaci sai ya bar doka Allah sai ya fada rame ya zalunci kan shi kenan to shi na Allah yake cewa shi Allah dai bai zalunta mutane komai amma mutane su ne suke zalunta kansu mutai
ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين wa yau muka tura ranar ashirin muke tashe su ko muke tara su ka annahum kamar dai su lam yalbasu ba su zauna ba bin duniya a duniya awul kuburi ko ko cikin kabari illa sa'atan sai awa guda minan nahari na daga rana li hawli ma ra'au saboda tsoron abin da suka gani ranar da za a tara mutane ranar alkiyama kenan to mutum zai ga kamar dai da zama ne na duniya da na barzahu din duka kamar ba su fi tsawon awa guda na rana ba ya ta'arafu na bainahum kuma suna sane ya ta'arafu na suna sanayyar juna bainahum tsakaninsu inda ma bu'itu sanda an kata da su ya arifu kullu ahadin akahu kowane mutum yana sanin dan uwa ne idan laqiyahu in ya gamu da shi wannan farkon al'amari kenan thumma yanqatu at-ta'arufu sannan sanarwa ta kace lishidatul ahwali don tsananin tsoro farko da kowa ya tashi yana gane ai wancan wani na wancan wancan sai wancan duk kowa wanda ka taba sani duniya to za ka gane shi farko kenan amma in tsoro ya yi tsoro wa ba za ka sai da zuba lamari ya kai kaba kausai ne to kowa bai gane kowa to Allah ya tare maka alheri kar khasiran ladina kazzabu bi liqa'illahi kada hakika allazi allazina waɗannan kazzabu da sun ka karyata bi liqa'illahi daga mawa da Allah shine alkiyama waɗanda sun ka karyata alkiyama to khasira sun yi hasara wa ma kanu muhtadin ba su zama shiryayyu ba mutai
wa imma nuriyannaka ba'd alladhina 'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum thumma Allahu shahidun 'ala ma yaf'alun wa'in ma nuriyar naka idan har muka gwada maka ba a zallazi na iduhun sashen abin da muka yi musu alkawali bihi da shi min al'azabi na daga azaba fi hayatika a cikin rayuwarka in muka gwada in muka gwada maka walakantar su da azabar da muka yi musu alkawali in ba su imani ba wa zalika haka al'amarin yake Allah na da ikon ya yi musu azaba ka gani aure ta wufa yallaka ko ko muka cika maka kabla da abibihim gabane musu azaba ko ko kai wa fati baka ga an yi musu azaba ba to duka dai karka damu fa ilaina marjuhum makomarsu zuwa gare mu take thumma Allahu sannan Allah shahidun mai shidu ne ay mutsalihun mai leƙe ne alama yaf'aluna bisa ga abin da suke aikatawa saboda haka da ai musu azaba kana nan ka gani bisa ga abin da suka yi na laifi ko ko a a ka riga su ya zan ba a yi azabar ba to shi dai Allah na nan Allah ne kuma ba abin da ka gajiyar da shi zai musu azaba min ta gazi bihim na karyata wasu wa kufurihim da kafircin su wa yu'adzibuhum Allah zai musu azaba ashadda al'azabi mahi tsananin azaba mutai
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون
ولكل أمة قوة الأمة tana da min al'umami na daga al'ummomi tana da rasulun manzo fa idza jaa rasuluhum idan manzon su yazo ko zai bainahum sai ai musu ai hukunci tsakanin su bil qisti da adalci Allah tabaraka wa ta'ala bi adlihi Allah madawakin sarki da adalci ne ba asar rusula ya aiko manzanni kullu ummatin lahum rasulun kowace al'umma tana da manzo yad'uhum wanda ka kira su zuwa ga Allah wa idza kazzabuhu idan suka karyata shi azabai nahum sai Allah shi hukunci tsakanin su bil qisti da adalci ay bil adli da adalci yu'azzabuna sai a azabtar da su waɗanda suka kafirce din wayun jir rasula wa man saddaqahu Allah ya tsere da manzo da wanda ya gaskanta shi al'ada Allah kenan kuma wannan rahama ce ta Allah zuwa ga talikai tunda tun farko ana rayuka Allah ya yi tajalli ga talikai gaba daya yace alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba suka ce balle Allah kai ne ubangiji yace to bisa ga kunyar da ni ne Allah zan yi duniya in kai ku wanda ya tabbata bisa ga alƙawalin ubangizantaka ta da kadaita ta to in ya dawo zai mai rahama wanda kuma ya butulce ya ɗauki wani ubangiji ba ni ba to zan yi mai azaba wannan kowane ruhi ya san wannan kowane ruhi ya san tauhidi na kaɗai ta Allah fil azal saboda kada Allah ya duniya kuma marmakon Allah shi kyale mutum da alkawari na mun riga mun doko kuma mun sani to sai zan Allah ya biyo mu da rahama ce shi as sababin aikun manzanni don su tunayar da mu alkawarin da mun kai na kaɗai ta Allah to in suka zo kowace al'umma sai aiko mata manzo tun daga annabi nuhu alaihi salam shi an manzo na farko wanda ya zo da risala har zuwa ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai annabawa dubu goma dubu ɗari da ishirin da hudu bisa ga arzihun ƙauli da manzanni cikinsu ɗari uku da goma sha dukkansu don tambihi akan alƙawalin da mun kai muna rayuka da allah na tauhidi to kowace al'umma in Allah ya kuma ta manzo wasu sai su bi sai su samu rahama wasu kuma su karyata sai Allah shi hukunci tsakanin su waɗanda sun kabi a kai su aljanna waɗanda kuma ba su bi ba sai a kai su wuta to Allah ya samu ƙara muwafaka duk wanda ya samu kai cikin imani to shi Allah ya mai muwafaka an aiko mai manzo manzo ya tunatar da shi kuma ya bi makomarsa aljanna wanda ko ya dage ya butulce ya itunawa da alƙawalin da an kai mai farko tare da Allah na da ikon ya kyale amma sai aka tuna da shi to wannan bai da rabo kuma waɗannan abubuwan dukkan suna tafiya ne daidai da abin da Allah ya kaddara tun azal wayonka da dabararka bai saka imani gafalarka da watarka bai saka kafirci iyaka kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowanne mutum an yassare mai abin da an ka halicce shi saboda shi wanda Allah tun azal ya riga rubuta dan aljanna ne sai ya saurari annabin ya bi shi ya shirya ya shiga aljanna a ƙarshe wanda kuma tun azal Allah ya rubuta tababbe ne mara shi sai wasu da dalilai na banza su shigo ai shi mutum ne irin mu ai nan ya tahi tsakanin mu ai shi maraye ne sai mutum ya ki imani ƙarshe ya mutu ya halaka saboda ya kare ta annabi to haka dai Allah kai Allah yana aiko annabi a kowace al'umma mutai
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أَحَدَهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
sai Allah ya tsere da manzo da kuma waɗanda suka gaskata su wahum la yuzlamuna alhali ba a zalunce su ba wai kuruna suna cewa mace hadal wadu to yaushe wanga alƙawari yake in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya ulka ce la amliku ba ni mallaka da nafsi ga kaina darran cuta ai adfa'u ban iya tunkuɗi cuta ga kaina wala naf'an haka nan kuma ban iya jawo amfani illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so an yi kaddara ni alaihi ya kaddara ni akan shi fa kaifa amliku lakum hulul azabi in na yi muku alƙawalin azaba to ya nika mallakar saukarta lamarin ga Allah yake sadda ya ga dama ya fuka su wani kulle ummatin ajalun ko wata al'umma dai tana da ajali ai muddatun mudda ma'lumatun sananna li halakihim ga halakas idan ja ajaluhum idan ajalun su yazo fala yasta'tiruna sa'atan bala ai musu jinkiri ko da sa'a guda ba wala yastaqdimuna kuma ba za su gabaci yin azabar da sa'a ba kowace al'umma tana lokacin halaka ta kuma sai lokacin ya zo sannan Allah ta halaka su muje
قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به
kulka sai ana aikin ku bani labari in atakum azabuhu in azaba Allah ta zo muku bayatan da daddare aw naharan koko da rana ma za yasa ajilu minhul mujrimuna to menene masu masu laifi ka fitar gaggautawa ai almushrikuna kafirai a sun masannan idza ma waqa'a in ya auku hallabi kuma ya auku gare ku amantum ku yi imani bihi da shi tuminuna ai ku yi imani ba da ku azabi bayan auku azaba wa zalika la yanfa'u shi ko imani bayan saukar azaba baya amfani wa yuqalu lahum ashe musu alana yanzu tuminuna kukan imani wa alhali kad haqiqa kadzabtum kun kareta bihi da shi tasta'jiluna kuna bi gaggawa da shi ay istihza'an kuna masu istihza'i yanzu azabar ta sauka bayan kun karyata kuna bi gaggawa to gashi Allah ya riga ya kawo abin da kuka yi istihza'i da shi ne
ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم
ثم قيل sannan an kace lillazi na zalamu ga waɗanda sun kai zalunci a ce musu duku azabar kulli ku ɗanɗani azabar tabbata hal su zauna shin ana saka muku ma'ana ba a saka muku illa bi ma kuntum taksibuna sai da abin da kuka zamo kuna aikatawa ai da za a ma kuntum taksibuna sakamakon abin da kuka zamo kuna aikata mu dai
ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ويستنبئونك سنة بنك لاباري أي يستخبرونك سنة بنك لاباري أحق شنغسكياني هو شي ma wa'attana bihi abinda kai mana alƙawari da shi min al'azabi na azaba Allah wal ba'd da tashin alƙiyama wai wannan abin ko gaskiya na ulkati i haka ne wa rabbi na rage da ubangiji na alƙawalin azaba da kuma alƙiyama gaskiya ne innahu shi lahaqqun gaskiya ne wa ma antum bi mu'jizina kuma ku ba za ku tsire ma Allah ba ba za ku bace masa ba abinda Allah ya alƙawali na azaba da kuma alkiyama gaskiya ne kuma sadda azabar za ta zo da alkiyama ba za ku tsere ma Allah ku tsere ma azabar ba mutai
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم وهم لا يظلمون ولولا دai anna li kulli nafsin cewa ya tabbata ga kowace rai zalamat da ta zalunci kanta idan tana da mafil ardi abinda a cikin ƙasa jami'an baki daya min al'amwali na daga dukiyoyi laftadat bihi da ta yi fansa da shi min al'azabi daga azaba yawmal qiyamati ranar alqiyama da mutum ya mallaki duniya da abin da a cikinta da zai ba da ita Allah shi doke mai azabar ranar alkiyama amma kuma ba za ta ɗauku ba saboda rufe a alƙalamu wajen fati suhu alƙalami ya riga ya bushe kuma an riga an ɗauke an gama rubutu to wa asarru na damata wa asarru sun asirta an na damata da na sani alatar imani bisa ga imani bisa ga barin imani lamma ra'awul azaba sadda sun kaga azaba ai akhafaha ru'asa'uhum manyan su sun boye da na sani sadda sun kaga azaba an du'afa daga masu rauni alladheena adalluhum wadanda sun kabashe su makhafatat ta'ayiri don tsoron aibantawa manyan da suka batar da na bayan da suka ga azaba sun yi da na sani akan shigar su azabar kuma suka boye ma mabiyansu don kasu ce ai ku kuka kai mu ga halaka wa qudiya bainahum aka hukunci tsakanin su ay bainal khalaiq tsakanin talikai bil qisti da adalci wa hum la yuzlamuna al hali ba azalunce su ba lamma dakala ahlun nari annara sadda yan wuta suka shiga wuta Allah ya kare mu nadimu sai sun kai da na sani nadamatal abadi nadama ta har abada to shine yaji wai ce an nadamatu arba'atu aqsamin da na sani nadama iri hudu ne akwai nadamatu yaumin akwai nadama ta yini guda akwai nadamatu amin akwai ta shekara guda akwai nadamatul umri akwai nadama ta tsawon rayuwa akwai nadamatul abadi akwai nadama ta har abada to kada Allah ya kaddare mu da ko guda nadamatu yawmin abinda an nadama yini guda man bakara lissabari wanda ya sako zai yi tahiya ko zai tsa'amu aka bashi abinci don ya kare kuma lofam sana'a yaƙi min al'akali daga ci wato ya tashi ta haya zai yi aka ce to wani tsaya ka karya ya ce a sauri ni kai to fa idan sabara in ya tahi wa lam yajid ta'aman ya ko tahi ta gashe bai samu abinci ba nadima yawan mahu zai yi nadama tsawon yini ne da na sani wallahi da na sa na karya sai da aka tattali na rike tsaya to nadama ce yawan kenan kuma wannan mashhudun ne ba wai mutane sun san haka galibi in mutum ya yi sabko bai karya bai sai ga harka dai da kokarin to zai gamu da yunwa da rana ce inda na sani da na karya na dai kenan wa qala sai ce walittu law anni akaltu abla khuruji wai ni Allah da na yi burin da dai na ci abinci ka hanya to to hadhihi nadamatun sagira wannan nadama ce ya karama ko ita dai Allah shi ke yi yawan wahidi ne guda ne kai wa nadamatul ami akwai nadama ta shekara guda man ta akhara an an bazarin zar'i wanda yayi jinkiri daga shirka shuka yandamu shina da na sani wakatar hisari lokacin lokacin girbi ila al'amil qabil har zuwa shekara mai zuwa ai ruwan shirka sai ka ki wannan ta shafi qur'ani bai ba komi ba an yi ruwan shirka sai ka ki shikenan wasu suka tai suka yi karshe sai a zo lokacin girbi gero su yayi kyau kai ku ba ko shi kan baba da kan kai kila sai a ɗauki sati biyu ko uku ba goma ruwan ba waɗannan ko sun riga sun mutu to na dama ta amin kenan ka ga dai wannan shekara an kashe ka sai dai ka jira wani lokaci kuma manoma sun san da haka wa nadamatul umri akwai nadama ta rayuwa gaba ɗaya man tazawwaja bi imra'atin bi imra'ati su'in wanda ya aure matar banza yanda mu zai yi da nasarin dole hayatihi tsawon rayuwa sai in mutum bai yi sa'a da macen kwarai ba to wanda ya fi shi tsawon rayuwa ta sai dai sai dai ya jira na lahira nan kan ta ga shi to Allah shi ba mu na kwarai shi yasa samari su ji tsoron su kiyaye zabi dole ne wanda aka aure ba ba ka bada yanzu ko kowa dan kwalwa ne shi ka bada tashi wanda aka yi ruwa garta kuma nan ne aka ta samun matsala saboda shi yaro hankali ne ba cikakke ba ne abinda ya damai dai a ce kai mata dai ta kai mata tana kai ruwa garga to kuma nan sai a samu hadara addiman wanda man Allah ke faɗin iyyakum wa hadara wa hadara addiman qalu wa ma hadara addiman ya rasulullah qala imra'atun jamilatun bi mabiti su'i ka shedin ku da kora kora jiddi ga danyen haki sharaf bisu jiddi zakewa annabi ce ka sai da kure ya sunna mai aka ce kyakkyawan mace amma gidan banza kyakkyawan mace amma gidan banza to shi yasa wanda ya aure mace wanda take ta banza ba mata kware ba to rayuwa ce gaba ɗaya ta lalace shikenan sai dai jira Allah yana in suna da ko a bashi gurin ne to Allah ya ba mu rabar nan duniya ya ba mu lahira wannan damatul abadi sannan akwai nadama ta har abada hiya allati ta qawli ahlin nari ita ce wanda ka aukuwa ga 'yan wuta yandamuna abadan suna da dama har abada tilka hiyar da dama to wannan ka ita an da dama to kada Allah zai mai koguna shi wanda ya shiga wuta ba ita za a yi ba an shiga har abada abada abada abada ta zama na dukur to shi yasa na dama take babu Allah ya tsare mu da ita
ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا تدورنا إن لله ما في السماوات حقيقة أبن الله أتكن سمي والأرض لك السيد الله إن الله لي ألا تدورنا إن وعد الله حق kuma alƙawalin Allah gaskiya ne walakin aktsarahum la ya'lamun amma mafi yawan su ba su san alƙawalin Allah gaskiya bane mutai
هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
kuma shi Allah kadai ne yuhyi karayawa wa yumitu kuma shi ne ka kashewa wa ilaihi kuma zuwa ga Allah kadai turja'una kuke komawa Allah tabaraka wa ta'ala yuhyi fi dunya wal akhirati Allah madaukakin sarki shi karayawa nan duniya kuma shi karayawa a lahira wa yumitu kuma shi ka kashewa wa turja'una fil akhirati ilaihi kuma dukkan ku zuwa gare shi aka mai shi ku a ranar lahira wa yujazikum bi a'malikum ya saka muku da ayyukanku ya ayyuhan nasu ya ku mutane wannan galibi ana kasaba da mutanen makka ya ku mutanen makka qad ja'atkum maw'izatun haqiqa wa'azi ya zo muku min rabbikum daga ubangijinku kitabun shine littafi fihi ma lakum wa alaikum ma lakum abin da ya halatta gare ku wa ma alaikum da abin da ya haramta gare ku fihi yana cikin wannan littafi wa huwa qur'anu shine alqur'ani وصف القرآن بأنه موعظة an sifanta qur'ani da cewa wa'azi ne yad'un nasa ila ma fihi khairud daraini yana kiran mutane zuwa ga abin da alkhairin duniya da lahira yake ciki wa man imtathala amrahu wanda ya kafa ga horon alqur'ani naja ya tsira wa man khalafahu wanda ya saba ma horon alqur'ani halaka ya halaka wa shifa'un kuma shi alqur'ani waraka ne lima fi suduri ga abin da a cikin gaba gabanni ko zukata wa ya haɗi talina ilal aƙa'idi yana shiryar da masu karanta shi zuwa ga aƙidodi a sahihati waɗanda a ingantata wayan juna su tsira min al'iƙabi daga azaba alfata da wadda fatatta wa shukuki da kuma shakkoki to shi yasa alqur'ani yake wa'azi in an bi shi zai gwada ma ya bari kuma zai gwada ma aƙida ta ƙwarai zai gyara maka zuciyarka ya baka imani na ƙwarai ya ɗebe ma shakka da raibu da ƙalƙala ya zama kana da cikakken imani da ya ƙini na sanin Allah mutai
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون wai wannan kuma shirya ne ya hadihim yana shiryar da su yunqizuhum yana tsabar da su min az-zalalati daga bata wa rahmatun kuma rahama ne lil mu'minin daga mu'minai hadhihi shari'atu na shi wani wuri haka ne ko hadhihi wannan ash-shari'atu ita ce shari'a wa tariqatu da tariqa wa haqiqatu da haqiqa al-qur'anu ja'a mau'izatan al-qur'ani yazo shi na wa'azi min rabbikum daga ubangijinku هذه شريعة شريعة كنان أكرا متعلق الله سكرا وشفاء لما في الصدور كما القرآن وركا لك أبن أتكن زكا أتكن زكا تاكو أبن أتكن غبنا وهدى كما شريعة هذه طريقة وانا طريقة كنان يزم وركا أبن أتكن زوتيا ورحمة كما رحمة للمؤمنين كمؤمنين هذه هذه حقيقة وانا إتكن حقيقة wato wannan ayar ta hada shari'a ta hada dariqa ta hada haqiqa dariqa shari'a kira zuwa ga Allah don a shari'a dariqa warkar da abin da a cikin zukata na matsaloli na matsaloli saboda ita dariqa ai abin da take magani arraza'ilu arraza'ilu mawjuda fil qulubi wato rashin lahiyoyi waɗanda a cikin zukata idan ka zo shi malamin ɗariƙa kamar yadda muke faɗi kullum likita ne na zuciya amma ba irin likitan asibiti ba akwai rashin lahiyoyi cikin zuciya akwai hasada akwai ƙiyayya akwai girman kai akwai ruwa akwai son duniya akwai son girma kowane daga cikinsu babban rashin lahiya ne da ka iya halaka mai halaka ta ƙarshe daga cikinsu guda ne ya halaka ibilisu ko hasada ko ko girman kai ko su biyu to abin da ko ya halaka iblis ba karamin bala'i bane wanda ya halaka iblis yana ya halaka kowa to shi yasa in mutum na son ya warke da hasada a dole ya zo ga wanda adda likitan da ya san mika maganin hasada shine shayi in ka zo wajen shi kana musulminka sai ce ma gaskiya musulmi kake amma kana da matsaloli saboda matsalolinka tare da musulunci hasada na nan ruwa na nan son duniya na nan son girma na nan son shugabanci na nan da sauransu amma yanzu bari in baka kwayoyin da zaka rinka sha sai ce isu gibari kaza da sahi kaza da marice kaza da daddare salatin annabi kaza da sahi kaza da rana kaza da daddare la ilaha illallah kaza da sahi kaza da rana kaza da daddare to waɗannan in dai an zumce su ba tare da ɗauki ƙafa ba bisa ga sharaɗi da ladabi wallahi sai su yi magani don alƙur'ani yana cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wa la zikrullahi akbar sallah tana hana alfasha da abin ki wannan duk alfasha ne abin ki amma an hana da zikirin Allah shi ne to shi yasa idan aka baka waɗannan azkaru sai su yi ma maganin hasada sai su yi ma maganin ƙiyayya sai su yi ma maganin ruwa sai su yi ma maganin ƙiƙeda sai su yi ma maganin girman kai maganin son duniya maganin tsoron ruwa sai zama fiye da a hankali a hankali ba rana ɗaya suka ƙarewa ba amma gwargwado ana tafiya suna ragewa kafin mutum ya tafi ga Allah sun tafi gaba ɗaya sai ya koma ga Allah shina rabani mai farantaccen zuciya to shi yasa duk ɗayiwu haka suke wasu sun ƙara shi yasa mafi yawan da yiku za ka same su a tasawwufin takalluki sufanci don koyon ɗabi'u ko ba ka na Allah kana lalataccen ka da ra'ayi cikin zuciya inda ka nazuci waɗannan azkaru sai haka yau da gobe yau da gobe yau da gobe sai haka mutum ya koma na Allah shi yasa ba mamaki mun sha bayani irin wannan za a yake mutane dukkan mutane Allah ya hana mu da duk abin da ya haramta amma wani lokaci sai mutane su su ta shakata wasu amma an haka zakiru guda da zuwa ga waya ya zo wurin da aka jata ko karta ko wata jiyo don Allah wani har da zakiru tsaye alhali zakiru din nan wani Allah haramta mu kowa haka ya haramta mai sai dai shi saboda ya riga ya karɓo alƙawalin gyaruwa ga shadi to ana da tun yanzu ya ji dama dama shi yasa aka gane cikin sai a yi mamaki to haka lamari yake to saboda su azkaru din nan matuƙa ana yin su to wallahi sai mutum ya gyaru sai dai ba ya yi ko ya gyaru duka ko ko a samu rabi-rabi da bakin girgun ba baki-baki da ake ya tafi gaba ɗaya wudin wudin ai gara a ce da ya wake-wake ne to shi yasa aka yin shi yasa aka waɗannan askaru to ɗariƙa kenan sannan rahama wadda za ta zuta sanin Allah wasu zalika bal yabrahu furka ce ba furka ce bi fadlillahi da fadlan Allah shine al-islam wa bi rahmatihi haka nan da rahama Allah shine al-qur'an fa zalika da waɗannan wale ya fara su farin ciki huwa shi khairun shi yake min ma yajma'una daga abin da suke tara ana ta rigima da yan maulidi akan wannan aya sun ce barala Allah musulunci da qur'ani rahmatuhu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka ayi farin ciki da annabi muhammad shi yake abin da aka tara amma dai wasu ba su yadda ba to qur'ani dai ne ba mai hana wani ba mai hana wani fahimta ne sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu yana cewa kowace aya tana da zahiri da batini da batinin batini har su hawa 70 yana cewa da ya zo da yawa qur'ani digon ba da yayi mai fassara da tafsirin da zai wa rabi 70 kaya to shi yasa wani bai hana wani shi yasa da yawa aka zo ga ayoyi kowa sai ya kwashi nashi kashi in an kace zikiri واذكروا الله ذكرا كثيرا وتي لا اله الا الله sai Allah aka mi to mun jiya amma dai in kalmar zikiri ta fara faduwa lalle sai mai la ilaha illallah ya fara fasa sannan kowa ba za shi fasa to saboda haka haka abubuwan suke muje karin majmu'un wala ya fara ummatu muhammadin al'umma annabi muhammad sai farin ciki sallallahu alaihi wasallam bi fadlillah da fadlan Allah alladhi huwa al-islam shine musulunci mun yi farin ciki Allah mun gode ورحمته كما رحمته التي هي القرآن والشين القرآن يفرح بذلك سيفر سكي داكنغا الذي من عند الله تبارك وتعالى وان اولا الله مدوكن سركي هو خير شيء مما يجمعون مما جمعوا لك abin sun kadara farin ciki da alqur'ani da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi bisa ga dukkan abin da muka tara min al'amali na daga ayyuka wal aqwal da muka gani annasu bin ni'am ala kasamin shehu ya ce mutane a wajen ne'imomin Allah kashi kashi suke minhum man man yafrahu bin ni'mati wani da ni'ima ya kabarin ciki la'annaha la'annaha mula'imatun li shahawatihi saboda ta dace da abin da yake so sadaka ta zo daidai da amin abu ya kaso Allah ya kawo mai shi sai ya rike abin nan ya yi farin ciki da shi wa hawa nafsihi kuma wannan ya dace da son rai ne to na dai kenan wa min umma akwai daga cikin su wanda ya farahu yana farin ciki min ni'imati da ni'ima li suduriha saboda fitowarta min Allah tabaraka wa ta'ala daga Allah madaukakin sarki akwai waɗanda su ba ni'imar jauharin suka kallo ba a'a suna kallon girman wanda ya ba su abin shine Allah to sai su yi farin ciki da Allah marmakon ni'ima ita kanta wa min hum daga cikin su akwai man yafrahu billahi wanda ka farin ciki da Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki bi qat'in nazari da kace wa dibi an ni'imati daga ni'ima zai shi Allah kawai ya kadibi to haka suke banu isra'il wato mai mai farin ciki da abin don ya dace da abin da ya kaso na dai kenan da mai farin ciki da abin don ya hito daga babba shine Allah na biyu kenan da mai farin ciki da babban kawai Allah ba tare da kallon ni'imar da ta hito ga Allah ba to haka mutane suke to shi ne yace banu isra'ila banu isra'ila zakkarahum Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya tunar da su yace ukuruni ukuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna ni'ima ta wadda ne muku ni'ima akan wadda ne muku ni'ima da ita akan ku zakkarahum ya tunatar da su bin ni'mata da ni'ima wa zalika maqamuhum wannan shine matsayin su la yafrahuna illa bil ni'mati ba su farin ciki sai da ni'ima saboda haka an ka shi su nan ni'ima suka kallo ita sun ka sani ita san dace da rayuwar su aka ce to ku tuna ni'imar da nemo to iyaka su kenan eh la yajiduna al marhaba wa samu farin ciki bil mulimi da wanda kai nema babu rusu da Allah su abinda ya zo musu da shi na suka bar ciki wa ummatu muhammadin daidai ne ko su ko ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam qul Allah ya ce ka ce musu bi fadlillahi da fadlan Allah wa bi rahmatihi da rahmatihi wa bi zalika da hakan ga fal yafrahu su farin ciki hum su yafrahuna suna farin ciki bi kaunin ni'mati da zuwan da zamuwan ni'ma sadiratan wanda ta hibu min Allah tabaaraka wa ta'ala daga Allah madaukakin sarki su farin cikin su da ni'imar don daga Allah ta fito da ba gare shi ta fito ba da ba su yi farin ciki ba amma godiyar su da farin cikin su saboda ta fito ga ubangiji madawakin sarki ummatu muhammadin kenan sallallahu alaihi wasallam farihu bi zalika haka ne ko sadaratu min Allah tabaraka wa ta'ala farihu sun farin ciki bi zalika da hakan ga wa khawasul khawasi keɓantattun keɓantattu su ne balagaggu a cikin imani minhum na da gare su ya farko suna farin ciki billahi da Allah faqat shi kadai amma wanda ya kai ma'isan wada wanda balaga ta ta kai na sanin Allah shi ba ruwa ne da ni'imar ba ruwa ne da hitowarta mai ni'imar dai shi yaka kallo walillah ka ce Allah thumma darhum fi khawdin yal'abun ka basu su yi ta kutsawa cikin wargin su shehu yana cewa la tafrahan bi an umin wa ni'imta wa faraha bi man an ama in aqalta وكل نعمة تزول دون من أسداف ذاك الباقي في كل زمن yace kakka yi farin ciki da wata ni'ima da an kai ma ni'ima da ita kai kai farin ciki da wanda yayi ni'imar in kana da hankali don kowace ni'ima gushewa ta kai amma wanda ya kawo ni'ima shine Allah shi ba zai gushe ba to ashe kai farin ciki da al-azaliyul abadiyul ladhi la yazalu wanda shi har abada tana nan ya yi bisa kai kai farin ciki da ni'imar da ka gushewa to shi yasa kummalu nan suke ba su farin ciki da ni'imar ba su farin ciki da yadda ta hito da hito wata daga wuri ba amma shi mai ni'ima wanda alhaqqud da'imu to da shi suka farin ciki khawasul khawas kenan na ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wato shine shine wa khawasul khawas minhum yafrahuna billahi faqat su ga suna farin ciki da Allah kadai walillahu mazarhum fi khawdin yalabun wa huwa ma suwalla tabaraka wa ta'ala su ba su farin ciki da abinda ba Allah والناس في الشكر ايضا كذلك kuma mutane wajen godiya ga Allah haka suke a ka samu ka saka ne min hum yashkurun ne mata akwai wanda shi ne mai ka gode ma kawai wa min hum akwai daga cikin su man yashkurul mun'ima wanda ka gode ma mai yanda ima shine Allah wa min hum man yashkuru da'iman akwai wanda yake shi shukurar shi da'ima ce zuwa ga Allah madaukakin sarki to Allah ya sa mu cikin su
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون
wani kasa ya ra'ayatun ku bani labari ma an zala Allah abinda Allah ya saukar ay khalaqa ya halitta lakum gare ku min rizqin na arziki fa ja'altum minhu haraman wa halalan kun ka sanya haramun da halal a cikin sa kal bahira kan bahira wasa'iba da sa'iba wal maitata da motsai kun ka wasu kun ka halatta wasu kun ka haramta abinda Allah bai haramta ba kun ka haramta abinda Allah ya haramta kun ka halatta to kulka ce Allahu adana lakum shin kan Allah ne muku izini Allahu adana lakum bi zalika tahri wa tahlil shin Allah ne muku izini wajen wannan halatta abinda Allah bai halatta ba ku halatta da wajen haramta abinda Allah bai haramta ba ku haramta la Allah kan bai muku izini ba an koko Allah ya bisa ga Allah taftaruna kuke kira ƙarya bal bari dai takzibuna kuna yin ƙarya ne alallahi bisa ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki mutai
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون wa ma zanul ladina shi menene zaton waɗannan yaftaruna daga kira ƙarya alallahi daga kira alkaziba ƙarya alallahi bisa ga Allah ayu shay'in ayu shay'in zannuhum bihi shi menene zaton su da Allah su wa Allah ƙarya da gangan ya suke zaton Allah zai musu yawmal qiyamati ranar qiyama ayatubuna annahum la yu'aqabu la yu'aqibu shin suna zaton Allah ba zai musu azaba bane ai Allah zai musu azaba inna Allah haqiqa Allah da zu fadlin mai yawan farala ne alal nas bisa ga mutane bi imhalihim da jinkirta musu wal in'amir da kuma yin ni'imomi alaihim bisa gare su walakin na sai dai aktarahum mai yawan su la yashkuruna ba su gode ma Allah mutai
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
وما tatlu baka karanta min wa gare shi min sha min ash-sha'ani da daga sha'ani aw Allah ko Allah baka karanta min qur'anin wani qur'ani anzalahu alayka wanda ya saukar akanka wala ta'maluna ba ku aikata ha okay وما تكون باك زموا يا محمد يا كي محمد صلى الله عليه وسلم في شأن سكن ولي شأني أي أمر الأمر وما تتلو باك كرم جاوى منه لقريشي أي من الشأن ندك شأن أو الله كوكو الله باك كرم من قرآن ون قرآن أنزله عليك ليسوكر أكنك ولا تأملون باك ين أيكي خاطبه وأمته wato Allah ya magana da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya magana da al'umma ce baka karanta baka zama a cikin wani sha'ani kuma baka karanta qur'anin da aka saukar ma kai annabi kenan sallallahu alaihi wasallam amma wa ma ta'amaluna min amalin ba ku yin wani aiki wannan kuma an komo ga al'umma farko an yi magana da annabi sannan an ka komo ga al'umma ba za ku yi wani aiki ba illa kunna alaikum shuhudan face mun zamo masu masu shaidu ai masu kallo alaikum bisa gare ku ai ruqaba a masu muraqaba duk abin da zaka yi kai annabi sallallahu alaihi wasallam na wani sha'ani ko karatun qur'anin da aka saukan ma haka nan duk abin da al'ummar ka za su yi to Allah na nan kuru-kuru yana kallon su istufiduna sadda kuke zubuwa ai ta akhuduna fihi sadda kuke zubuwa cikin wannan aikin wannan shi ake kira shi ake kira muraqaba da mushahada suna cewa anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi halin mushahada kenan wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka halin muraqaba kenan raqibu yana kallo wato wanda annan yana kallon abin da kake shuhudi ko ya zan kai da kanka ka ganin Allah na biyun ko ya na farko to ba ku lama cikin wani aiki ba ce Allah yana kallon ku duk abin da kuke aikatawa sanda kuke yin wannan aikin wa ma ya zuma an rabi cikin wannan ga wanda ya kai wannan matsayi bai buƙatar soja ko ɗan sanda ko wani mai tilasta doka shi wuri ne Allah shi shi kafafon doka da kai ne shi ne ɗan sanda shi ne alƙali shi ne soja duniya ma'akwara saboda haka ya zama kamar koyaushe hakimi a kan kanshi saboda ganin Allah da yake yi ko ganinsa da Allah kai ya ishe su hukunci akan abin da zai aikata to shi ne wa ma ya zo an rabe ka min misali da ratin wa ma ya zo bai ba kowa an rabe ka daga ubangijinka min mitsari zarratin ko da gwargwaron azzarra wazon zarratin shi ne awon azzarra ai asgaru na mulatin abinda ake ce azzarra tururuwa ya karama mahi karamci to ko irinsa bai zama wa fil ardi a cikin ƙasa wala fis sama'i haka nan cikin samai wala asgara min zalika ko ko abinda ya karamci daga hakan ga wala akabar ko abinda ya girma illa fi kitabin mubin fa shi yana cikin littafi mai yin bayani العبد إذا لم يجد مقام المراقبة الأولياء باوى إذن بيسامو مقامي مراقبة مدوك كيابا الذي هو أن تعبد الله كأنك تراه شيني كبوتا مع الله كما كان جنا الله تلك آه هي المراقبة شيء كرا مراقبة شدة حضور القلب شيني تنن حلالة الزوسية مع الله تبارك وتعالى تعالى الله مدوك سركي ka annal abda ya rahu kamar dai Allah kamar dai bawa shina ganin ubangiji ne in lam yajid hadha in bai samu wannan ba yajid muraqabatan sukra ya samu muraqaba karama iya amaluhu bi tilai Allah tabaraka wa ta'ala shine aikin da yake yi Allah na kallon shi ala kulliyatil abd da'iman bisa ga kulliyar bawa koyaushe la yaktafi minhu shay'un komi bai koyuwa da gare shi hadha maqaman bil muraqabati wannan matsayi ne na muraƙaba a yanzu kuma wa hadhihi al-aya li ahli al-muraqabati wannan aya ta mutanen muraqaba ce ana ishara lokaci yayi ko ko to insha Allah za mu yi da wannan muraqaba da mushahada dukkan su ne matsayi na guda biyu waɗanda kummalu min ar-rijal ka kai gare su muraqaba yaji Allah na tare da shi yana ganin shi gire-gire mushahada ya zan shi ka ganin Allah kuma Allah bai koyi mai koyi karfafa ina to amma kun sani shi ganin Allah ba la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar ganin Allah ba da wannan bane hijir wannan hijir haddin da an gare ta na gani na gani takaitacce ne ba ta da karhin ganin zatin Allah amma gani irin wanga da aka magana da zuciya ne fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur amma zukatan da a cikin gabbuna su ne ka zama makayi to akwai mutane yau waɗanda suna da cikin wannan hali suna jin duk inda suke Allah na ganin su kirkiri sana akwai waɗanda su ko ba ma maganar Allah a ganin su ba su kansu suna ganin Allah kirkiri amma gani na zukata saboda haka akwai masu ganin Allah akwai waɗanda Allah ga gani to Allah ya samu fi kilan da rantsaini da zai yi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da zamu dakata abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada da wanda muka koyi kuma Allah ya gafarta mana
Lafiya da zafin fadi. Lafiya da zafin fadi. Allah ya rahama da rahama da rahama da rahama